بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Alhamis takwas ga watan safar shekara ta 1448 wanda ya daidai da 23 ga watan Julai 2026 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin kitabun tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab zai za mu shiga sabon babi da malamin kula mana babu qaulillahi ta'ala walillahi al-asma'ul husna mun gama babi na falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma za mu shiga sabon babi insha Allah malai ce باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحيون في أسمائه ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللاة من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها فيه مسائل malai ce babi da zai magana akan fadin Allah ta'ala walillahi al'asma'ul husna Allah ta'ala yana da sunaye masu kyau fada uhu biha da aka kukiraye shi da wannan sunayen wa zarun labina yulhijuna fi asma'i ku kyale masu yin kangara da fandara cikin sunayensa ibnu abi hatim ya ruwaito jimala daga abdullahi dan abbas fadan Allah ta'ala yulhiduna fi asma'ihi suna yin kangara da bauɗe ma game da sunayen ubangiji ay yushrikuna wato suna yin shirka wa anhu kuma an ƙara rawaitowa daga Abdullahi dan Abbas cewa su kafiran samma wallata min al-ilah sun wato kirkiro sunan gunki su na Allah daga al-ilahu wal uzza min al-aziz suka kirkiro sunan gunkinsu na al'uzza daga sunan Allah ta'ala al'aziz sannan kuma rawaito daga amash shi ne yi khailu na fiha ma lasa minha shi ne suna shigar da sunayen da babu su a cikin sunayen Allah ta'ala wannan mun samu ma'ana gurin guda uku kenan ma'anar farko shirka ma'ana na biyu a sa ma wani suna irin sunan ubangiji ma'ana ta uku kuma shine a ɗauko wani sunan da ba sunan Allah ta'ala ba a je a jingina ma Allah ta'ala wannan babi mala ya kafa mana shi a saboda ya mana magana akan sunayen ubangiji sunayen ubangiji alhusna ne ai balagatul husni aka ce alhusna ta mace ce ta lafazin af'alu in ka ce afdalu ko ahsanu mafiya kyau to mace sai kace fadla husna to walillahi al-asmaul husna shine wato ubangiji yana da sunaye mafiya kyawu ba wai sunaye masu kyau ba a mafiya kyawu shi sunayensa to kamar sufofinsa ne kamar aikinsa ne kamar shi kansa ne wato ubangiji jamilun ne yuhibbul jamal ubangiji a sunansa da siffansa duk wato ɗaukaka ce da girma da sha'anin girma ke tare da shi babu wani abu da ke alaka da kaskanci kamar yadda ce walillahi al-masalul a'la ay walillahi al-wasful a'la wato sifa madaukakiya tana wajen ubangiji to nan ma abin sama da ya kafa mana wannan babi a saboda ya mana magana akan ikhlasi addini ma Allah da tauhidi yana hukunta mu tabbatar ma ubangiji sunayensa da ya dace da shi mu kuma tabbatar da kasancewa su kyawawa ne ba wai kawai ka ce ka tabbatar da ubangiji sunan ba wannan yana son ka fahimci cewa sunayen ubangiji tabbatar Allah ta'ala sunayensa to wani ya daga cin tauhidi ya daga cin abin tauhidi ke hukuntarwa sannan kuma in ka tabbatar da sunayen ka tabbatar da kasancewarsu ƙololuwa suke wajen kyawu shi ma wannan tauhidi ne sannan kuma ka bijire ma wato yin shirka a babin sunayen ubangiji ka guje ma kin ba wato wannan sunayen gwargwajen da ya dace da su na girma to wannan shine abin da samal ya kawo da wannan a ciki kuma zai dan ishara dan kadan zai ishara yar kadan gami da wanda suke fadar a sunayen ubangiji din sai ya fara kafa mana hujja da fadan Allah ta'ala da ta zuwa sautul a'rafi walillahi al-asma'ul husna ubangiji shine yake da sunaye mafiya kyawu shine yake da sunaye mafiya kyawu wannan lamun lamun lamu tamliki wal istihqaq wato abinda kake magana shine ubangiji sunaye mafiya kyawu nasa ne shi daya ubangiji a sunaye mafiya daukaka mafiya kyawu shi ya fitantanta da wannan shine wani alamu listihqaq lamu tamlik lamu tamlik ay milkan lillahi ta'ala alistihqaq ay istahaqaha Allah ta'ala ubangiji shi shine ya wato cancanta da wannan da wannan sunaye din sai Allah ta'ala ce fad'uhu biha ku kiraye shi da da su waɗannan sunaye a lafazin addu'a fad'uhu musamman da alqur'ani idan aka kawo addu'a yana nufin abu biyu abu na farko shine addu'a da muke yi domin ibada domin yabo ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ka ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar waɗannan zikirai da muka gama yi yanzu bayan sallar sauransu da a cikin sallah wani ana kiran su dawo ibada wa sana'i addu'a na yabo da kuma ubangiji ya fitar da mu da wannan kalmomin don mu girmama sha'aninsa da ce du'a ibada du'a talab wa mas'ala kuma shi ne wato mu roƙe shi ya biya wani wasu bukatunmu to duka in ka ji ƙur'ani ya zo ya kawo lafazin addu'a fada'uhu biha abinda ake magana shine ku bauta ma Allah da wannan sunayen ku bauta mishi ko ta fuskan yabo ko kuma ta fuskan roƙo da kuke yi to fada'uhu biha to wato nan biha da aka zo ana ta ba'ul wasila wato ku yi amfani da wannan sunayen wajen tsani da za ku kai zuwa ga abinda kuke so ku samu wajen ku lallashi ubangiji da wannan sunayen nashi shine biha ay fada'u biha ay faj'aluha wasilatan wa wasla ku sanya wannan sunayen nasa abinda za ku rika kama kafa da su wajen ku gaggauto amsawa da ubangiji zai amsa muku idan ibada ce ya amsa muku idan kuma roƙo kuke yi to kuma ya biya muku bukata in kun duba za ku ga galibi qur'ani qur'ani da ba ma galibi ba duk qur'ani cike yake fal da irin wannan usulubi ko da wawo masala ko da wawo ibada amma in za a fara kuma sai a nemi a tawassuli sunayen Allah na tawassuli shine fad'uhu biha ay fad'uhu mutawassilina biha fad'uhu ja'ilina hadhihi al-asma wuslatan bainakum wa bain Allah ta'ala wannan shine abin da shi a nan malamai suke faɗa kan fad'uhu biha wannan ba'un ba'ul wasila ake kiranta yanzu ka duba ka ga ita kanta suratul fatiha ai suratul fatiha wadda alhamdulillah rabbil alamin da ka fara faɗa arrahmanir rahim tawassuli kake da su duka saboda asalin roƙon ayyana can gaba ihdinas siratal mustaqim to amma saboda saboda ubangiji ya mana tarbiyyar cewa duk yayin da zamu roƙe shi mu gabato da wani abu na wasu sunayensa madaukaka madaukaka wajen kyawu da kuma girman sha'ani to sai mu fara kawo su tukuna kafin kafin bukatar mu kaga me muke yi kenan wannan shi wannan ba sarih bane na fatiha ba sarihi bane amma dai kana shiga cikin fatiha zaka fahimta dan ka ce Allah ya shirye da kai zuwa ga tabarki majalici ta baka ba nan kai roƙon sai da ka zo garin ga masa kirari tukuna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin aga waɗannan duka sunaye ubangiji ne da su musa na kamala kake tabbatar masa da shi kuma kana tawassuli da su kaman ka ce ne ya ubangiji tunda kai shayaba ne ya ubangiji tunda kai Allahu ne wanda ya cancanta abota masa tunda kai mai rahama ne tunda kai mai jin kai ne tunda kai mamallakin ranar sakamako ne to ihdina siratal mustaqim wannan shine fad'uhu biha da da da ana yake ake wato za mu iya fahimta min fahwal hibab daga cewa abin da za mu fahimto ko da ba fito ba fito karara ba ana iya samu kaga wani lokaci ma abin ya zo karara kaga sunayen ubangijin ka zo kana neman ko sunansa ko sufansa kana tawassuli da su kahara kamar yadda ce sai muslim hadisin arat daga abu huraira abu huraira da wata daga aisha sahabi daga sahabi mazala aka ce yana fada a cikin addu'a sai dake allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatika allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatika ya ubangiji ina neman ina neman tsari ina neman tsarin wato ina neman tsarin yardanka daga wato fushinka wannan abinda kake magana wato ina neman wato mafaka ta hanyar wato tawassuli da yardanka saboda in samu kariya daga fushinka wannan shine wato abinda muka faɗa a nan to ga nan arriba rida Allah ta'ala wannan aikin sa ne yace ya yarda da kai kaga shi ba sunan ubangiji bane amma jin da kaga sai ya zama ya halatta mai tawassuli da hatta shi sifan ubangiji ko aikin sa sifatu fi'il ko kuma sifatu zatin duka sai ka ce wa mu'afatika min uqubatika ya ubangiji kuma ina neman taimakon taimako ta hanyar tawassuli da afuwanka da kuma lafiyantar wanda za ka min ka kubutar da daga dukkan wani abin ki min uqubatika daga wato uqubanka har inda maza Allah ya ce wa'udhu bika minka wa'udhu bika minka wato ina neman tsari da kai ina neman tsarin ka daga kai wannan abinda kake magana kana neman tsarin ubangiji daga shi din shine kana neman tsarin kana neman wato a ubangiji ya yarda da kai kana tausiri da yardan shi da rahamansa da afuwansa daga hukubansa daga kamunsa to wannan shine abin da kake wa'udu bika minka sai kaga wannan shi ma yazo yazo kai tsaye wannan gashi ka ma faɗa kai tsaye kace a'udhu bi ridaka min sakhatika wannan aikin sa kenan saboda haka shi ma sunayen ubangiji ana iya a ce ya ubangi ya ghafur ighfirli ya rahimu irhamni ya wadudu da sauransu ka kira ubangiji duk da galibi abinda aka fi so shi ne ka kira sunayen ubangiji yake da alaka da tambayar da za ka yi sannan kuma banda wannan akwai hadisi da zuwa cikin sunan abi daula da jami'ar tirmidhi wanda shi ma ya zo a cikin fahawar hibab ne Allah ta'ala da za a roƙe shi sai da aka kawo shi sunayensa kamar lutukunna sannan sai mutum ya roƙa sai mutumin ya roƙa hadisin wato buraida hadisin buraida maza yake cewa maza lauta ne ya ji wannan addu'a cewa Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai maza Allah ya ce sa'alta Allah bil ismi bil ismi alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajab ya ce ya ubangiji ina roƙonka cewa lalle ni na shaida ba mata da gaskiya sai kai kai ne ɗaya-ɗaya abin nufi da bukata wanda bai haifa ba ba a haife shi ba ko ba shi da kiri da kowa ba wani takwara da kake da shi mazala ta ce lalle ka tambaye ubangiji da wani sunaye mafi mai girma wanda idan aka tambaye shi yana bayarwa idan kuma aka roƙe shi yana amsawa wanda ka kaga wannan shi ma kusan an nemi an yi tawassuli da sunayen ubangiji fada'u bi hanni ana akai an nemi tawassuli da sunan ubangiji na Allah da al-ahad da as-samadu sannan kuma aka bibice shi da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi yasa a cikin wani a cikin hadisin ma aka ce sa'alta Allah bi ismi bi ismi al-azim ka roke ubangiji da sunansa mai girma ismullahi al-azam a malamai sun tauna akan mecece da cikin sunayen ubangiji wanne ne ismullahi al-azam amma dai in ka bibice nusus da suka bi wanda aka faɗi cewa sunayen sunan ubangiji ne mai girma za ga da sunan da ubangiji aka fi aka tashi da al'azim ko al'azam za ga ya kunshi wato tabbatar wa ubangiji sufofin kamala sufofin kamala baki da za a tabbatar masa da shi sannan kuma za a tabbatar masa da kuma sufofin kamala shi ne ka tabbatar masa da uluhiyya da rububiyya uluhiyya shi ne kasancewa ya cancanta sai da bauta rububiyya kuma ka tabbatar ma aikinsa baki daya na wato halitta da yake yi da ba da arziki wannan nasa ne sannan banda wannan kuma sai nafiyun na qais anhu duk wani abin da ke tawaya ne ka cire mishi sannan kuma banda wannan kaman tawaya shine kaman ka ce yana da da ko kuma ka ce yana da mata ko abin da ya kama da haka to gangalwar za ga wannan abin da muka zo da shi innaka annaka anta allah allah wa ithbatu sifatul uluhiyya ne lillahi ta'ala la ilaha illa anta al-ahad as-samad wannan ithbatul uluhiyya wa rububiyyah in an ci gaba kuma lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka ka sha da mishi dukkan nakasa to wannan duk sunan ismul lahi azam za ka ga ku shore na abun guda uku zai dole a sami ithbatul mahamid lillahi ta'ala sannan kuma sai bi ithbatu uluhiyyatihi wa rububiyyatihi sannan kuma sai tanzihu anil naqais Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum shi ma kusan za haka ne tabbatar ubangiji ake da sufin kamala uluhiyyarsa rububiyyarsa da kuma cire mashi wato dukkan wani abin da ba yake wato tawaya ne to wannan shi ne ake kira asma'ullahi al-husna ko kuma sufofinsa madaukaka wanda aka ce in za mu roƙe shi muna iya roƙo ta hanyar kamun kafa da su kana iya cewa ya ubangiji dan kai ne al-ahadu samad ka biya min bukatuna ya ubangiji dan kai ne ghafurur rahim ka biya min bukatuna ya ubangiji dan kai ne kaza dan kai ne kaza kai mai da ce ma ubangiji wannan ba san a ce mutum ya ce zai addu'a ya rika zuwa da sunaye kawai mufrada mufrada sunaye ɗaya ɗaya wani da ga wasu na zuwa da shi Allah Allah Allah ko latifu latifu latifu latifu ya ta yi cikin tarbi dubu biyar za ga duwa nan babu shi a shari'a baki da in ka duba qur'ani ba za ka taba samun inda aka ce za a addu'a a ta kiran sunan ubangiji ɗaya ɗaya wa haka ba kai baka yabe shi ba kai kuma baka kushe shi ba to me kai kenan duk duk addu'an da muke samu wajen Allah ta'ala da yake koya mana qur'ani ko kuma a cikin sunnan ma'aiki zaka samu sunaye ne da za a gabatar da yabo tukuna an yabe shi ƙololuwan yabo an tabbatar masa sunayensa sannan kuma sai a wuce sai a mutum ya rike abin da ke son ya faɗa ruka Allah ya ce walillahi al-asmaul husna ubangiji yana da sunaye mafiya kyawu anan sai ba a ce sunaye mafiya kyawu ga ubangiji ba sai aka ce ubangiji yana da sunaye mafiya kyawu wannan kaga kamar an yi taqribi ta akhiri kamar da muka sha faɗa taqrimi taqdim ba haqqu ta'khir a wajen malamai wannan yufid al-hasr idan ka ce al'asma'ul husna lillahi ta'ala ba ji da ke ka ce walillahi al'asma'ul husna ba kamar ka ce ne zahabtu ila suƙi ba ji da ke ka ce ila suƙi zahabtu ba in ka ce ila suƙi zahabtu kana nufin kasuwa kawai ka tafi in ka ce in ka ce in ka ce wato alma'a shariftu kana nufin ruwa kawai ka sha amma ka ce shariftu alma'a kana iya ka sha ruwa kuma sha wani abu amma ka ce alma'a shariftu to wannan ruwa kawai ka sha amma ka ce wato al'asma'ul husna lillah kaga wannan mutane da kabar ya zo amma ka ce walillahi al'asma'ul husna ce yanzu abinda kake magana ce bantan ubangiji da waɗannan sunaye nasa ne kawai ba wanda ya tarayya da shi a wajen samun waɗannan sunaye mafiya kamala duk wanda ka gani an ba shi to sai dai a suna a ba shi wata ma'ana da take da ɗan tsotsa na wannan amma dai asalin ma'anar tana wajen ubangiji ubangiji ya ce banta da ita a cikin sahihaini ya zo a cikin sahihaini da kuma wani su kamar tafsirin at-tabari tafsirin ibn jarir at-tabari da kuma ar-razi hadisin abu zinat da muhammad ibn sirin daga abu huraira manzo Allah yake cewa inna lillahi 99 isman ubangiji yana da sunaye 99 miyatan ghayra wahid dari ba daya man ahsaha dakhala al-janna duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wannan lafazin ibn sirin kenan a nan kullum za ga shi a wannan hadisi da na kawo ubangiji ba cewa yi mazala ba cewa yi Allah inna asma Allah ya tis'a wa tis'ina ba sunaye ubangiji 99 ne ba ba ka ce ba cewa kai ubangiji na da sunaye 99 ba cewa kai ubangiji sunayen su 99 ba ila an fahimci bambancin ibara da in ka ce sunayen ubangiji 99 kaga ba rigi ba ƙari su ne kawai amma idan ka ce su ubangiji yana da wasu sunaye 99 to kamar kai ne ka ce malam wane yana da wasu kuɗi naira dubu ya ce duk wanda ya yi kaza zai bashi to ba yana nuna cewa kuma ya yi dubu dubu ne da shi ba kawai yana nuna da ya keɓance waɗannan waɗannan naira dubu ɗin shi ma nan da maza ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman ubangiji ya da wasu suna ya tis'in da tara duk wanda ya haddace su ya kiyaye su to kuma zai zai shiga aljanna ana maganan wato a keɓe waɗannan an keɓe su duk wanda ya yi wani aiki kyakkyawa a kansu to zai ga sakamakon aikinsa ba ana maganar sunayen ubangiji ne kaɗai wannan ba duk da za ka ga wannan ma'anar ta kusan shiga wurin wajen har malamai da dama suna ganin suna yin ubangiji 99 ne a suna ganin kamar suna yin ubangiji 99 ne wanda kuma ya samu asali ne saboda wasu hadisai da aka samu sun ayyana haka nan to hadisi hadisin da aka samu aka ce manzala ya faɗo waɗannan sunayen 99 gaskiya bai inganta ba kuskure aka samu kamar da malamai suka faɗa alhafiz ibn kathir alhafiz ibn hajar al-asqalani da sauran malamai suna cewa asali wasu daga cikin marwaita ne da aka kawo hadisin 99 sai manyan malamai irin su Sufyan ibn Uyayna irin su Ja'far ibn Muhammad irin su irin su Abu Zaid al-Lughawi Sa'id ibn Aus al-Ansari sai kowa ya daga ijtihadi abu da sani Qur'ani da Sunna sai hado sunayen 99 din kuma ko yanzu ma malamai na yin wannan in ka duba littafin malamai da yawa su al-qawaid al-mufla da sauransu za ga duk sun yi kokari wajen su ma su kawo abin da suka taba sani an-nusus suka tabbatar a matsayin sunayen Allah to su ma tun a wancan lokaci sai wani sun fara wannan to sai wani sai wani yake daukar wannan in sun gama faɗan hadisi sai su faɗa wannan sunayen da su suka fahimta sai wani hada shi a matsayin magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana ce ta manzo Allah ba za ga yanzu ana sai da shi a kurmi a ce shi da tara gashin nan nan haka gashi a baka a cikin ma akwai da ba sunan Allah ba al-walid ibn muslim ibn muslim shine ke rawaita daga Abu Sina daga daga daga al-A'raj daga Abu Huraira cewa matsayin magana manzo Allah ne wannan kuma wannan kuskure ne kware da gaske Allah ta'ala ce walillahi al-asmaul husna fadaru fada'uhu biha in za ku in za ku wato kira shi ku kira shi da waɗannan sunaye wato ku nemi ta ku yi tawassuli da wannan sunayen wajen neman biyan bukatun ku sai Allah ce wadaru alladhina yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda suke yin kangara da fandara game da sunayensa sai ce zakar ibn abi hatim ibn abi hatim ya fada shine ibn abi hatim ar-razi abdurrahman ali ibn abbas daga abdullahi dan abbas yace yulhiduna fi asma'ihi ay yushrikuna suna yin kangara da fandara a sunayen ubangiji wato suna masa shirka ba la haka ya danganta ma abdullahi dan abbas wannan magana ma kuskure ne wani ba magana ce ta abdullahi dan abbas ba in ka je ka duka koba ita shi kansa littafin da yace a koba da ibn abi hatim razi za ga ba magana ta abdullahi dan abbas bane magana ce ta kata da ibn da amatu sadusi shine yace yushrikuna abdullahi dan abbas shi ba haka ya faɗa ba akwai dai magana sa shi ma ba haka ba haka ya faɗa ba sai kuma ya ce wa anhu kuma an ruwaito daga shi abu da abbas a sammau allata min al'ila sun kago suna ne daga al'ila daga allatu suka suka wato al'ilahu suka da allahu ko al'ilahu sai suka je suka yi magunkin suna ta mace ita kuma a matsayin wai allati ta macen allahu kenan wal uzza suka je suka yi sa ma al uzza min al aziz daga sunan ubangiji al aziz wannan ruwaya ce daga Abdul al-Awfi ke mutar daga Abdullahi ibn Abbas Abdul al-Awfi da'if ne amma dai wannan ya shahara da magana ce ta Abdullahi ibn Abbas sai ruwaya daga A'mash yace A'mash shine Sulaiman ibn Mihran ya ce yadkhulu fiha ma laysa fiha kangara cikin sunayen ubangiji shine su shigar a cikin sunayen ababen da babu su kamar na mutum kamar masu ce ba su cikin sunan ubangiji shine addaru addaru wai zamani ai ubangiji Allah ya ce shine ubangiji ne zamani da aka addaru sunan ubangiji kenan ba ina mace suna ubangiji wannan hadisi ba haka ba na sheke ba wani wani malami da kaja ce wasu na ubangiji a daharu yuzi ni bin adama ya subbu dahara wa inni ana daharu wa qallibul layla wan nahar mu ai hadisi ya gabata a baya muka bayar cewa nan ba suna ubangiji bane wannan ba suna ubangiji bane zamani zamani na da wani yabo ne abin da zamanin wani lokaci irin ka ya bace ba mutum ba addini ya da shi sai zage zamanin ai zamani ba shi da wani yabo shi ya danganta kawai saboda haka wannan ba sunan ba sunan ubangiji ba ne kamar sunan ubangiji na alkadimu kamar sunan ubangiji da za ku samu nan gaba za mu zo yi magana insha Allah za ku ga yan sufaye suna suna ɗaukar sunaye suna sa mu Allah ta'ala daga cikin sunan da suka yi sa mu ubangiji akwai huwa huwa huwa huwa wai shi shi wai shine ba wa ma ya'lamu ta'lim wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wai shi suka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wai sunan wayan nan sunan ubangiji na huwa za mu zo mu ga wannan shi kashi fandara ne shi kashi wannan wato fandara ne na gaske wallahi kuma haka za ku ga kusan halittafi wanda yake da shi ibnu arabin nan yake da shi akan sunan wai huwa sunan ubangiji ne wai kuma shi a wajen su shine ismul lahi azam a cikin sunan ubangiji suka kowanne kyau to su wai huwa wai shine yafi kowanne yanzu pronoun a ba pronoun ba pronoun afwan shi yanzu pronoun na da wani yabo ne dan ka ce shi ina yabo a ciki shi ko ita ba wani yabo kai da ka san shi yanzu kai ni da ba san shi ba kana cewa shi shi shi shi ni ban sani ba yanzu misali kamar ni iyaye ba wanda da can iyayen baya kun san ba sa ba sa ba sa faɗan sunan dan fari sai kira min ita kira min shi to yanzu kai dan bako ne ka san shi shi shi kai ina gane kai dan ina ba ba ku ce ka sani amma dan ka ce kira min ita kira min shi ba za ka gane ko yi ba ai kaga ba yabo bane kenan da wani ga in ka je ka duba cikin littattafai na da shi ibrahim ya saka laga ya cika suna shi ma ba ma huwa ko kadai ba shi ma akwai sunaye ma da ya dinga samu ubangiji har alif alif sunan ubangiji ba sunan ubangiji kaji ba wa irin wannan darshin kyautawa wannan duk ilhadi ne wannan ilhadi ne tsantsa ka samu sunaye ka ha ya ayin sa sunan ubangiji ha mim sunan ubangiji ko bi sunan ubangiji kawai shi ba ruwansa shi ka san da ki ba harkan ba da ba shi ba ruwansa shi duk abu daga dama kawai zai samu ubangiji kawai ta faɗa abinsa Allah kyauta to wannan abin da mala ya kawo za mu shiga duk magana ce waɗannan maganganun da mala ya kawo duk za su haɗe wani ya ce yi shirku suna yin shirka wani ya ce a ilhadi shine ka ce al'uzza daga aziz ko ka ce allati daga al'ila wani ya ce shigar da sunayen da ba sunayen ubangiji ba cikin sunayen ubangiji wanda duka a wajen malamai ana kiransa muta kafiya muta bayina muta kafiya muta bayina in taimiya kamar yadda ke cikin mukaddama na usul tafsir ɗinsa ya ce waɗannan in tafsirin magabata irin waɗannan ba bai kamata ka hikaito saɓani ba wanda kaga manganu daban-daban ai amma za ga dai yana komawa zuwa ga abu daya mutakafi'atun natija wal muktaba mutabayinatud dilala wal ma'na wannan shine abin da ibn taymiya ke faɗa in ka kalli da wanda yace shigar da cikin sunayen ubangiji wasu shigar a cikin sunayen ubangiji sunayen da babu shi babu su wannan kaga yana sai ya ga daga cikin kangara shi da akwai wannan shi ma wannan ya shiga ciki da wanda yace kuma kace al-uzza daga aziz kace Allah daga Allahu ko al-ilahu wannan ya sai ya ga maka shi ma wannan ya shiga ciki da kuma wanda yace yin shirka da sunayen ubangiji wannan duk ya shiga banda shi ma akwai wasu maganganun akwai magana al-malibi daga Abdullahi dan Abbas sai kace yulhiduna ay yukdibuna yukadibuna wato yulhiduna fi asma'i ay yukadibuna fi asma'i suna yin ƙarya suna ƙaryatawa kuma a wato a wajen wajen sunayen ubangiji ne suna ƙaryata manzon Allah yayin da yace ar-rahman ce wa rahman ku sai da ba kaga yulhiduna fi asma'i kenan sun ƙaryata manzon Allah kuma yakdibuna masu kansu kuma suna yin mishi ƙarya din zai iya dauka duk da shi a takdib ya kawo takdib shi ne takdibin rasul a wajen sunaye wasu sunaye da ya sa Allah ta'ala ya ce sunan Allah ta'ala ne suka ce su busai da ba kamar shi al-rahman din abba al-qurasani da ya ce al-mubaha shine kai kai kullu kamanci ce tsakanin Allah da mahalitta da mahalitta da wato abin halitta a wajen sunayensa ubangiji ya ce shine al-hakim al-alim kace shi ma akwai wani mai irin wannan sifa din to wannan shine al-mubaha wannan duka maganganun da suke za su iya hadewa da juna kamar da zamu zo mu bayani to mu dauki maganar farko da suka ce wadar ladina yuhdina fi asma'ihi wato ku kyale waɗanda suke yin ilhadi a sunayen ubangiji ku kyale su ku bijire musu wannan zai iya dauka ana maganar a bijire musu ta fuskan a kyale su a barambara da hanyar da suke yi na yi ma ubangiji wato ilhadi a sunayensa ko kuma ana maganar kar a yaƙe su tunda kusan satil arafi ai ai makiya ce makiya ce ita satil arafi in ba su da ayoyi kalilan ba to Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yake cewa wannan aya an rage mata karfi da can gaba ke san da wannan aya ta sauka an hana manzo Allah yayin da yaji suna kaga ma Allah kaje kage na sunayensa ba ruwanka da su kuma kan taba su ka yake su ga iyali su amma daga baya da aka sharanta yayi mishi ya yake su shikenan kuma sai aka ce to babu ruwanka da hanyar su amma kuma yakin su kuma ka yake su a yanzu shine shi Abdurrahman bin Zaid bin Asad yake cewa sai aka share ta da ayan yaki duk da Ibn Jarir baba yana ganin wannan ma shi ba ma haka take ba saboda ubangiji can gaba ya ce wadal ladina yuhdina fi asma'i sai ji zauna ba kanu ya'malu yace wannan tahdidi ubangiji ke musu ai ba cewa aka yi yaki a kanisar manzo Allah ba ana gaya musu yadda za su riƙo ba tsakaninsu da ubangiji in aje lahira da haka wannan tahdidi ne ba ma sai an kawo magana cewa an mata naskhi ba amma dai Abdurrahman bin Zaid bin Asad ya faɗi haka yace wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ko kace wa zarul ladina yulhiduna ko yalhiduna yulhiduna shine galibin aghlabul qurra suka karanta amma akwai malamai suka ce yalhiduna cikin makaranta kamar su Ahmad Sulaiman ibn Mihran shi wani wannan malamin namu da aka kawo shi ma makaranci ne ya ce yalhiduna akwai Hamza Azayyat shi ba ya ce yalhiduna sai kuma Al-Kisa'i ko daga shi sashin na Ali a can ne yake yin yalhiduna amma ba na arafi yalhiduna yace a in aka ce al-lahad al-lahad shine al-udul ka karkace mu abu daga nan saba wato kabari na a ce shaqu da lahadi kaga ai lahadi za ka an karkace an muta wani kamar aljubu a ciki to wannan shine al-lahad da shine wato al-udul an al-qasd was sabi to ilhadi a sunayen ubangiji shine mutum ya kauce da sunayen daga asalin gaskiyar da ubangiji ya faɗa ya ce ga ma'anarsu da Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Ubangiji ya faɗi cewa ga ma'anoninsu ya faɗa kuma abinda hukuncin larabci ke fitarwa abinda yaren larabci ke fitarwa shi kenan sai ka je ka likita ma'anar ko kuma ka juya su baki ɗaya ko kuma ka ƙara wata ma'anar yana gurɓa salin ma'anar to wannan ita ce ilhadi su ne ilhadi ilhadi za a iya yi ta ɓangarori da dama akwai daga cikin ilhadi wanda za ga shirka ne kai tsaye akwai za a ga shirka ne kai tsaye kamar mutum ya zo ya sanya ma allat ya ce daga allahu ne al'uzza daga al'aziz wannan haka ake na shirka yanzu abin da kake faɗa yadda ubangiji shi ma ya buwaya ya zama mabuwayi ya zama gagara ba dau ita ma wannan shi ma wannan gunki ya zama gagara ba dau kaga yanzu wannan shirka kama ubangiji yanda ubangiji ne kada ka ce Allahu yanzu ka je ka ce ga wani ya da wata Allah ta ita ba yanda ubangiji kada ke ke aka ce al-aziz gashi wani abu ka je ka ce masa al-uzza to wannan kaga shirka ne wannan shine wajen yin abin da shi kasara irin da'awatu sadusi ke faɗa yake cewa ai shirkuna wato suna yin shirka da sunayen ubangiji daga cikin ilhadi a sunayen ubangiji shine wato mutum ya canza sunayen da ya tabbata daga Allah ta'ala daga manzansa sai ya zo ya kawo sunaye wanda suke ko dai kyawawa ne amma ba ƙoluwa wajen kyau ba su wa ubangiji sunayensa kuma alhusna ne ƙololuwa suke shi wajen kyau ko kuma in ya canja sai ya zo da wani suna wanda a wasu lokuta yakan zo da zargi yakan zo da zargi shi ma wannan duka yana cikin abin da malamai suka ce a ilhadi ne ka kaman wani abin da za yana da kyau ta ma'ana amma kuma ubangiji bai yadda an sa mishi wannan sunan ba ko bai yadda ya saukar mana da wannan abin sunan shi ba shine kamar al'aqilu mai hankali haka mai hankali yana da abin da aka ce shi mai hankali haka wannan yabo ne ai kamar al'arifu al'arifu wannan da zaka ji wani lokaci su ma su ba suna samun Allah ta'ala wannan wannan ba sunan sa bane ba inda aka ce sunan ubangiji al'arifu shi ma saboda a ta fuskan ma'ana za a bi za ka ga wannan yafi dacewa da al'irfan yana alaka da tajriba al'irfan shi ilimi ne al'irfan yana da alaka da wato kun tajriba wani wani gogayya da kai sai da kai yau da gobe yau da gobe sannan ka iya ubangiji kuma kaga ilimin sa ba irin wannan ne ba ilimi ne da babu jahilci bai gabace shi ba shi za ka ce wa ubangiji al'arifu ba a ba za ka akwai al'alimu haka alfaqihu wanda mai fahimta kaga ubangiji bai sa ba kashi wannan sunan ba kwata kwata duk da wannan yabo ne amma ba su kai koluwa wajen yabo ba amma ubangiji madadin wannan sai ya kawo maka shi al'alimu kaga al'alimu wato mai zurfin sani al-khabiru masani wanda kuma mai iya ba da labarin abin da sani al-latiful khabir musamman al-latif ne hada al-khabir yana nufin mai zurfin ilimi to bangiji sai za a kansa waɗannan sunaye wanda suke balighatul husna sun ta koyuwa wajen kyau ba wai kyau ba kawai dan haka suna wa bangiji ba wai kyau ba kawai a sun ta koyuwa wajen kyau haka zalika lafazin as-sami' ubangiji bai ce maka shi as-sami'u ba mai ji yace as-sami'u mai yawan ji ji jin nasa ba ta kita kowane ji wato jinsa kaga mu duka mu as-sami'u ne mu amma kaga muna jin abin da ke wanda kaga wanda ke baki ji wannan amsa ko wanda da wani ke ji a waje amma wanda ke baki ji ba zai ji ba har shi asami'u ne ba asami'u ba amma shi Allah ta'ala asami'u ne saboda jin sa wanda yake gaban da wanda yake dake da wanda yake baya za ka ga duk ɗaya ne a wajen sa ba duk ɗaya ne wanda yake nesa da wanda yake kusa duk ɗaya ne a wajen ubangiji wajen jin su da yake haka zalika wajen ganin sa bai ce al-basiru ba sai ce al-basiru saboda haka duk wanda wajen sa suna wajen wajen kiran ubangiji da sunayensa ya je kira shi da sunayen da mutlaqin yabo ne kawai bai kai yabo kololuwa ba to shi ma wanda yayi wani kaso na ilhadi sai da ka saka zabi suna wata take sunan da yake yabo ne kololuwa a ko kuma suna wanda yake wani lokaci za ga asali yakan zo ne a babun ikhbar babun labari a fadin magana kawai amma ba wai dan ka samu ubangiji abin suna ba kamar makeri za ka in a magana ce da muke tsakanin mu sai ka ce waye ya iya kira ubangiji shi ya kiro kowa kaga wannan magana ce muke yi amma ba wai zan zan roƙa ce ya makeri kaga wannan makeri makeri wannan ai akwai mai kira ba ba mai ba amma haka lafazin al-khallaq ko al-khaliq ya mutu duk inda ka jita halitta saboda duk wanda zai halitta sai da ilimi sai da karfi sai da kaza sai da kaza sai da buwaya kaga al-khallaq al-khaliq shi ne ga al-khaliq wannan sunan ubangiji ne amma ubangiji bai da a kira shi da wani makeri ba ko alfa'ilu ko albaye da sauransu amma ga ya yi da a kira shi da alkhaliku ya yi da a kira shi da wannan almusawir amma kaga bai da a kira shi da asani'u ba mai sana'anta abu wannan wani abu ne ana iya zama yabo yana iya zama bai biyo ba haka zalika almurid za ga mai kawai ya kawo mana shi al-irada to wannan al-irada irada wannan sifa ce ta ubangiji fa'alun lima yurid amma ba sunan Allah ta'ala bane ba sunan Allah ta'ala bane saboda sunan ubangiji a husna ne to kuma dan nufata kana iya nufatan abu mai kyau kana iya nufatan abin da ba mai kyau ba shi sa ubangiji bai ba a itlaqin wannan sunan a Qur'ani ko sunna ba sai dai an ana iya bada labari bada labari da akan yanayi fa'alun lima yurid ya fa'alu ma yasha wannan to kaga amma ba za ka kira ubangiji kuma wato alja'i wa da'a rabbuka kace alja'i fa'ali lima yawi al-murid ba za ka kira ubangiji da wannan da wannan sunayen ba saboda wani lokaci suka zama yabo wani lokaci suka zama na kasa saboda haka wannan ubangiji kuma walillahi al-masal al-a'la ay walillahi al-masal al-a'la wal ismu al-a'la wal wal kamal al-a'la haka zalika kuma wato daga ciki abinda shi al-a'ma shafada ka kirkiro wani suna kawai ka jingina wa ubangiji kamar lafazin wato shi ma alqadimu alqadimu alqidamu da mai qawaid ya faɗa alqadim alqidamu shi jimawa dadewa to kaga dadewa wani lokaci yana iya zama yabo wani lokaci bai zama yabo ba saboda haka wannan shi ma ba za ka ba za ka faɗa ubangiji amma shi sunansa ne wannan ba kana iya siffanta shi ne da mulkin sa kace sultanuhul qadim amma ba za ka ce ubangiji sunansa alqadim ba daga cikin ilhadi a cikin sunayen ubangiji shine wato abinda su nasara suka yi suka ce sunansa al'abu ba uba wanda musamman bayan ta harifi da can in suka ce al'abu a to translation din galibi ya fi kusa da arrabu arrabu kan uwa da hausa da muke cewa uba kaga ubangiji uba to galibi abinda in kake magana shine wani wanda yake da wato wani tasarrufi a rayuwanka to shi yasa wataƙila bayan mutunci ya zo sai hausawa muke yamma tsakanin ubangiji da kuma ubangida amma za ka an juya mace sai a ce uwar gijiyansa ba za a ce uwar gidansa ba za a ce uwar gidansa don mata amma ka ce uwar gijiyansa wato ta zama shugabansa amma ta fuskan na mutu a ce mushi ubangiji sai muka daina da baki bayan musulunci ya zo ba kuma sai dai mu ce ubangida eh wanda kuma wato da alama wato malamai suka yi gyara a wannan wajen shi ma wannan kirkira ne wannan ihdaf ne kirkirwa ne ku ce je kirkiro wani suna kawai ka ce al'abu sunan ubangiji uba wannan ba daidai ne ba da wasu daga cikin malamai a baya sun ta magana cewa a daina su cewa ubangiji sunan ubangiji a daina cewa Allah ubangiji ai uba kenan to wannan alwalid hafizahullahu ta'ala mahaifin mu yana da wanda ke da wannan ra'ayin shi ba yana cewa ba za a ce ba za a ce ubangiji ba amma dai gaskiya ni wannan magana har yanzu ba zan gamsu da ita ba wannan cewa ba za a ce ubangiji ubangiji ba saboda mu Hausa muka ce ubangiji muke nufi muna nufin wato wato Allah ta'ala wanda ya halice mu yake ba mu arziki kuma a hausan ma idan ka ce ko a larabci su ma ai suna da wani an rabbu da musulunci ne yazo aka hana su cewa rabbu rabbi za mu zo hadisin gaba ba kar ku ce rabbi ku ce sayyidi shugabana kar ku ce rabbu din amma a wannan ɗaya daga cikin fasara da ake yi na sautu yusuf inda hu rabbi ahsana matwaya a yace yana magana kan shugabansa ne saboda haka shi kansa wannan abin da ake gudu dan ubangiji to shi ma dai alalci akwai wannan in ba in ba daga baya musulunci ya zo ba daga musulunci ya zo zama ubangiji muna nufin Allah ta'ala shi daya ya zama sunansa kuma wannan bai kamata a takura ba a yanda nake gani daga ci kuma akwai wato daga ci ilhadi akwai at-ta'til ta'til shine wato a ka kore ma ubangiji abinda wannan sunan ya kunsa na sunan kamala kaga muka ce Allahu abin da yake nufi shine wato cancantan ubangiji da bauta ka bauta mashi kuma bauta mashi bashi ubangiji shi Allahu ne tun fil azadin sa Ar-Rahman ka tabbatar ma ubangiji da sunan ka kuma tabbatar masa da abin da wannan ma'anar da Ar-Rahman take ni yake nufi na rahama to ko sa akwai kuma wanda su kuma wanda suke su yan bid'a ne ana kira su nufatul qadariyya mu'tazila da yan jahamiya wanda suke cewa a su wannan sunayen ubangiji Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min wannan duk sunaye ne da kawai sunan kiranye ne amma ba ba nuni zuwa ga wata ma'ana Ar-Rahman ba nuni zuwa ga wata rahama saboda su da ba kusan sunan ubangiji baki da ba su yarda da su ba wato idan ka idan ka ce Al-Alim Al-Khabir kamar ka ce Allahu ne ɗaya da ɗaya ma'anar da suka faɗa ba haka ne amma kuma su akwai ma'anar da suke son su faɗa yanzu kaga muka ce Allahu da Ar-Rahman da Ar-Rahim wanda duka ma'anar su ɗaya ta fuskar wa muke kira duk wato mai suna guda ɗaya ke kira Allah amma ma'anar da Allahu yake da shi wannan sunan da kuma ya keɓace da wata ma'ana daban ar-rahman kuma shi ma wannan suna ya keɓace da wata ma'ana ta daban al-khallaq ya keɓace da wata ma'ana ta daban to wannan ma'ana na tabammul su kuma mutum da suke cewa musayyada ba su ina sai dai duka wannan kawai da ya ce ala zati kawai yana nuni zuwa ga me sunan kawai ba dan yana da wata ma'ana ba to wannan ta wannan hanyar ne suka bi duk wasu hanyoyi su wani ubangiji suka share baki da daga suka ce su sai da ba ba in ka ce Allahu in ka ce sami'un bila sam'i ba wani ji babu ruwan su duk wannan sun share daga cikin malamai akwai ibn azum zahiri ibn azum zahiri wannan shi ma duk ma'anar sa ne daga ne ma suka dauko wata bid'a da suke kiranta ta wanda zamu dade dade mu ci gaba kamar cewa wato in ka ce sabbih isma rabbikal a'la to idan ka ce ka kira sunan ubangiji shi ubangijin sunan ubangijin shi ne ubangijin ko kuma sunan daban ubangijin daban kaga wannan ai shi kashi a shi sarihun sunna na akwaba ya ce wannan sakarci ne kwarai da gaske kun fahimci ma'anar maganar maganar ta su wai da muka ce sunan ubangiji ka ce ina kiran sunan ubangiji maɗaukaki ka tsarkake sunan ubangiji maɗaukaki to shi sunan shi ne ainihin musamman shi ne asalin mai sunan ko kuma shi yana nuni ne zuwa ga mai sunan an fahimta ya dan gwada kai ko ai to ai falsafa ke da ba falsafa aka shiga ba dai a gane ba to um abin da suke magana su in suka ce al-alimu al-kabiru al-rahmanu ba shi da wata ba da bambanci duka duk sunan ubangiji ne kawai amma ba dan waya da wata sifa ta musamman ba amma mu ahli sunna muna cewa al-alimu yana nuni zuwa ga sifar ilimi ar-rahman yana nuni zuwa ga sifar rahama alkhallaku ko alkhaliku yana nuni zuwa ga siffar alkhaliku don haka idan muka ce a wato shi muna kira sunan ubangiji al'alimu mun san al'alimu ya sha bamban da arrahimu wajen ma'ana duk da kuma akwai alaka a gabatan da ke dan hada su alaka su shine mai sunan guda ɗaya ne shine ubangiji sannan kuma ɗaya na nasinta ɗaya ta fuskar luzum to wannan shine abin da abinda malamai ke faɗa daga cikin ilhadi kuma shine wato tashbihi ta'bili kusan karetawa ne shine abinda shi shi wato wannan ya faɗa ibn abbas ya faɗa ya ce at-takdib al-ilhad ya ce at-takdib karetawa daga cikin akwai tashbihi shine wato da kusa nayin ubangijin gaba ki da a ce masu inda jahiliya su wake yi a ce al-aziz su ma shi ma wata al-aziz ne shi ma akwai azizu kaza kamar za ku ga a shekarun baya na turawa za ku ga in sun tashi suna son su siffanta wani wani hamshakin sarki sai su ɗauki suna Allah su bashi me ake ce ba Alexandra ba the great ba eh kaga ana ɗauki suna ubangiji an bashi ne ba ma ba ma al-kabir aka ce shi al-akbar aka ce al-iskandar al-akbar Suleiman Suleiman al-Qanuni har yanzu a cikin wasu daga cikin adabiyyar na kafirai kusan su shi ya huda da turawa to abin da suke rubutawa na shi su su suna rubuta wani lafazi na al'abimu al'azama girma mu kuma kaga mu sun ci ba wannan sai mu ce al-qanuni ba ma ce shi Sulaiman al-azim sai mu ce Sulaiman al-qanuni kawai ya shiru to wannan kaga shi ma wanta mushabaha ne wannan shine abin da shi Abu al-Farasa ne ke faɗa haka mushabaha ne ka dake sunan ka je ka ba wani sunan wanda ubangiji ne kadai da yake banta da shi saboda haka wannan duka yana daga cikin abin da yake fantara ne a cikin a cikin sunayen ubangiji Allah ta'ala shine sai karshe mana ayan da ce sai zana ma kam ya'malu ku yala wanda suke yin fantara a sunayen ubangiji za a saka ka musu abin da suke kasance suna aikata ba wajen yin fantara din wajen kauce ma abin da yake daidai game da sunayen ubangiji ubangiji zai musu hisabi hisabi mai radadin gaske to sunayen ubangiji suna da suna da wato dawamin wasu abubuwa da malamai ke cewa dole a yi mura'ati wasu kaɗan ne kawai zan faɗa suna da yawa har yanzu suna gami da asma'ul lahi suna suna buƙatar har yanzu bincike ya zama an yi ishba'in bincike sosan gaske malamai wajen rubutu har yanzu akwai ɗan kwangwamakon baya a abubuwan su amma dai zan faɗi abin da malamai suka fi faɗa wajen yadda ake tahririn me suna sunan Allah ne ba sunansa ba nan da yawa zaka ji wani lokaci wasu mun ce musu su albasit ba sunan Allah ta'ala bane Abdul Basit As-Satir ba sunan ubangiji bane aka yi lokaci Ar-Rashid akwai maganar malami kan wannan aljalil akwai maganar malamai kan wannan sunan ubangiji ne ko ba sunan ubangiji ba alwarif akwai dan sabani wato wani lokaci wani sai ya damu kuma adda'im adda'im madawwami sai za ku ce ubangiji ba madawwami ba kace ba za a ce abdul da'imi ba ai to ai magana ce ta dole asma'ullahi ta'ala kullu wa tawqifiyya sunayen ubangiji wato sai ka jira an gaya maka sai kace sunansa ne wanda kuma bai zo ba ko da yabo ne to sai ka tsaya kaga kaga ka'idojin malamai ke iya kantarwa daga Qur'ani ko Sunna da haka malamai suka ce asma'ullahi ta'ala asma'u jamalin wa asma'u jalalin wannan ka'ida ce babba da duk duk wani sunan ubangiji da wanda zaka ji ya faɗa to ka fara shigan mu da wannan ka fara auna shi a wannan ka'ida tukuna sunayen ubangiji asma'u jamal sunaye ne kyawawa wa asma'u jalalin kuma sunaye na girma da kasaita don haka duk sunayen da ka gani ba na kasaita bane kuma ba na kyawu bane shi ba suna Allah bane wannan ka dauke shi kawai haka ina malamai suka ga haka asma'u jamalin shi daga jamil kenan inna Allah jamilu yuhibbul jamal da kuma Allah ta'ala wallahi asmaul husna al husna shine al jamal to shi daga ina kuma suka dauko ba asma'u jalal suna ne da girma shine wallahi al masal a'la ay wallahi al ismul a'la wal wasful a'la sunayen ubangiji madaukaka da kuma wato sifofinsa madaukaka ubangiji shi kadai yake da wannan saboda haka sunayen ubangiji wajen girma da girman sha'ani da kuma kyawu duka sunayen ubangiji suna da wannan sifa din duk wata duk wani suna da ka samu shi wanda ya ci karo da irin wannan ka tabbatar cewa na ba sunan Allah bane kamar yadda muka faɗa dazu zaka al-alimu al-khabir ya zama sunan Allah amma al-faqihu bai zama sunan Allah ba al-arifu bai zama sunan Allah ba al-aqilu bai zama sunan Allah ba da akwai wanda ya kai ubangiji hankali hankaltar abubuwa da rike su da sanin abu dama dama al'aqlu shine al-fahm wal ilm ilimi in ce ka hankalci kaza shine ka ka ilmance shi to akwai da sau bagiji ilimi babu wanda ka ba haka baka kira ubangiji al-aqil ba balle haka ko ba kuma kana abu haka zalika wato ba za ka ce mishi as-sami'u ba zai ce as-sami' kamar yadda muka faɗa haka zalika sunayen da suke nuni zuwa kyautayi ubangiji sai sai ya to ya ga mana sunan da yafi kyau da kira shi da shi sai ce mu ce albar abdulbar albar suna ubangiji ne alwadud suna ubangiji ne almuhsin almuhsin wannan malamai sun tattauna amma da magana in gaci ya tabbata amma kaga sai ubangiji bai ce a cikin shi arraqiq ba raqiq shi ma kyautayi ne da wannan rahabar haba haka riqqatul qalb riqqatul qalb kuma yauni ne ai mutum ne ai mutum ne mai tausayi tausayi nashi kare zuciya wato kare zuciya kaga ai kare zuciya wannan ai ce kare zuciya wato zuci ta kare kenan Allah kuma yana yake da wannan kare da bai da shi saboda ar-raqiq ar-rafiq wannan to shi ma ya ya zo a hadisi haka zalika al-khallaq wajen halitta ubangiji zaka sanar shi al-khaliq al-khallaq al-bari'u al-musawwir ina jin bambanta ba a tarihi mutunci ka kafa da muke da shi farko wanda muka muka fara sani ya sa ma ɗansa abdul musawwir sai shafa albani shekul albani da an duba dai tarihi dai har yanzu ba a ga wani wanda ya taɓa samun ɗanshi abdul musawwir ba amma shekul albani ya tashi da yake shi kusan nasiruddin wa sunna duk inda ya daga sunna ne shi koyaushe da ya laliba ya laliba kawai na kwace to bari in raya sunna shekul albani kenan a to kaga anan al-khallaqu al-bari wa al-musawwir sai ba a cika samun ubangiji as-sari'u ba mai sana'antawa masana'a shi masana'anci ne na abdan kaka wannan sunan ba bai dace ba haka zalika alfa'ilu ko almuhdithu mai kirkirowa za ga duk wannan ba ce ka kawo wannan ba sai aka ce ka ce mishi alkhallaqun sa wannan sunan ya fi dacewa sai aka duk wani suna wanda yake mai akwai kushi a ciki to wannan ba sunan Allah bane duk wani suna wanda bai kai kowa wajen kyau ba to wannan ka tabbatar sai dan zaka ba da labari ma ubangiji akan wannan ka ce wa ya kero duniya san mai da kasai ka ce ubangiji ya kero kaga labari kake bayarwa a hira amma ba a matsayin sunan ubangiji ba amma za ka je sunan ubangiji kuma sai ka kira alhallaku ba kaga ubangiji ya baka sunan da ya fi wannan to akwai wasu sunaye kuma wanda za ka ga su ma asma'u jamalin ne suna da suna ne wato masu kyau ko oluwa wajen kyau amma malamai da suka duba suka ga gaskiya sunayen ba su zo a qur'ani ko sunna ba su zo mufradin su a sake su ba ubangiji kadai za ga a kai tsaye a sakan ma ubangiji ba zo ba na kawo sun malamai suka ɗan yi takarar tsar kamar lafazin al'alimu ba al'alim ba al'alimu malamai ba sa cewa kawai sai dai alimul ghaibi wa shahadata ya zama suna alimul ghaibi wa shahadata wannan ya zama suna kuma haka zalika in ka zo badi'u samawati wal ard wannan ya zama suna al fatir fatir samawati wal ard shi ma wannan ya zama suna a hakan sa to amma za mu iya cire wannan samawati wal ard mu ce al abdul fatir mu cire mu ce abdul alim mu cire mu ce abdul badi' wancan da duk sunayen ubangiji ne aka za mu iya faɗin haka to wannan magana ce da malamai ke tattaunawa wannan za mu iya kawo wala muna nufin ahadiyya ba muna nufin jinsiya ba nace abdul fatir muna nufin wani fatir samawati wal ardh to wannan tattaunawa ce ta malamai wasu daga cikin sun ga sun ga an an faɗa din babu laifi musamman abdul fatir al fatir wannan sunayen da bai ma dace ga kowa ba sai Allah ta'ala dan idan ka ji balarabe ya ce ana fatartuha wato rijiya ta ce ni ne na ni ne na fara haƙata to bai da ku shine kare alfatiru ba wani wanda zai halitta da bai taba ganin sufuri ba sai Allah to shi alfatirin kuwa kaga sunayen da ubangiji kada ya dace da shi sai kuma sunayen da su ba yabo ne tsantsa amma su ma malamai sun tantama wajen za a samu ubangiji kuma za a samu shi ba kamar aljalil a abdul jalil kamar ar-rashid ya an samu dul jalal wal ikram amma ba sama aljalil ba maza Allah ya faɗa ko kuma shi Allah ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani da haka malamai suka ga a ɗanyin takaɗantsar kamar ar-rashid shi ma akwai tattauna malamai kan wannan in mun ka kalli ƙa'ida ƙa'ida cewa dole kafin suna ya zama suna sai an yi itlaƙi sa mufradan a nusus na shari'a sai mu ce ba za a sa ba in kuma muka kalli cewa waɗannan asma'u jamal ne su ma wajanan sunaye ne da masu kyawu ko masu ban girma to sai mu ga wannan ba ana iya sawa wannan abu ne mai da sauki gaskiya shi an mutum ya ji ya sa ba kansa abduljalil wannan abu yana ɗan sauƙi al'amari saboda ismu jalal ne ai suna ne mai wadakin ne zuwa ga girman ubangiji din kuma galibi duk wanda aka faɗa za gaba a samun iskali an san ajalin sunan Allah ta'ala ake nufi to idan ma muka ce ba sunan bane sai sai mu zama muna nufin ubangiji al-bilam ya zama ahadiya ba jasiya ba in ya zama ahadiya kuma wannan zai iya zai iya dauka haka zalika al-warid al-muhsin bai zo a cikin qur'ani ba amma dai ya zo a cikin hadisai malamai sun hada shi hadisin inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha falyuhid ahadukum shafratahu wa liyurih dhabihatahu to wannan hadisin yana da wasu dan kare kare da suka zo a cikin musannaf na bin na Abdul Razak Sanani hadisin ya zo hadisin samura ibn jundub ya zo hadisin anas ibn malik ya zo hadisin da jama'a min sahaba ne bi majmu'i turuq zai zama wato hasan bi shawahidihi yace inna allaha muhsinun yuhibbul muhsinina inna allaha muhsinun yuhibbul muhsinin suka ce kaga wannan muhsin ya tabbata amma wasu malamai suna sabani kan wannan kamar alhadi alhadi shi ma malamai suna tauna kan wannan abdulhadi to amma dai shi magana fi inganci shi ma ana iya sawa ana iya sawa shi ma saboda shi saboda saboda suna ne da yabo shi ma kamar alwarith nahnu alwarithun wa nahnu alwarithun wannan ya zo a qur'ani to amma sunan ubangiji ne kuma sunan sa ba shi ma saboda kaidoji da malamai suke dubawa amma shi ma idan an sa abdul warith wannan yayi ba laifi da ya daga cikin wannan abin da malamai ke sabani amma da muka ce aljalil da da abin da ya kama da wannan inda za mu kawo dul jalal wal ikram ne zama sunan Allah ya zo a cikin sunan al-kubra da an-nasa'i hadisin Yahya ibn Hasan al-Filistini daga Rabi'a ibn Amir yace ya ji manzala yana cewa arimu bi ya zal jalal wal ikram kula ce ma ya zal jalal wal ikram din nan in za ku yi addu'a ku ce ya zal jalal wal ikram wasu na cewa ya zal jalal in ka ce ya zal jalal ba ka daidai ba ka ce ya kuma ka ce dul a to ai baka larabcin bai yi ba murada mu ba ku ya ka ce ya zal jalali ko kuma ce zal jalali inda Allah kake ce kake kira yanzu to wannan kaga sunan ubangiji ne zal jalali in za ka isa mu danka abdul jalali wal ikram shikenan sunan ubangiji ne me yasa ya zama suna saboda gashi ya ce alibu biya dai da ce ya suna zai biyo baya ba za gashi ya tabbatar ma Allah ta'ala wannan wannan suna din daga cikin sunaye ko lokaci ne dokta lokaci to to masha Allah bari mu auna din wannan daga cikin sunayen ubangiji akwai sunayen da sukan zo ana kira al-asmaul muzawwaja sunaye ne wanda suke zuwa masu aure galibi za ku ga in kana son inda muka ce in mun ce sunayen ubangiji sunaye ne masu yabo a ciki da kyawu da ɗaukaka da isa to su kuma sunayen su in kan faɗa guda so ɗaya guda ɗayan kawai to wannan yaban ba zai mu sai kada ɗaya kamar al-awwal al-akhir huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin kaga wannan to yaban na tare da kace al-awwal da al-akhir shi yasa mai risala da tashi Abu Muhammad mai risala da tashi sai ya bada wannan abun aikace sai ga cewa laysa li awwalatihi li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqiba sai ya hada maka duka guda biyu saboda idan ka ce al-awwal wanda bai da farko to ana iya cewa ko yana karshe ko a sai ce wal akhir wanda ba shi da karshe karshen ba shi da bai da karshe kuma farkon ba shi ba ta da farko wannan kaga tace fasara to al-awwal wal akhir a hakan sa ya fi zama yanzu to wasu daga cikin malamai sun fi son ka faɗi sunan a haka al'awwal al'akhir akwai irin wannan sunayen haka wasu sunayen wanda suke ma wanda sai ga wanda za a ga yabo shine ka hada kamar al-basit al-qabid al-basit shine wanda ya shimfida maka arziki al-qabid wanda ya abu wanda kaga waɗannan abubuwan ka in ka hada su yafi in ka ce al-basit ya shimfida sai ya zama da baya iya tankwashe maka arzikin amma amma zai tankwashe abinsa inda da ba shi ke bayarwa kaga al-basit al-qabid haka zalika ar-rafi' al-mudil arrafi mai daga ɗaukaka mutum almudul kuma mai kankanta shi to ka haɗa su guda biya shi ba za ka bai kamata ka ce abdulmudul ba a dama dama arrafi wannan za ka ga kusan yana da yabo to waɗannan wasu daga cikin malamai sun yi maganar cewa ana iya cewa abdul awwal abdul awwal ana iya faɗa to wasu daga cikin malamai saboda ganin cewa yaban na tare da ka haɗa su guda biyu suna gaskiya bai kamata a wannan ba amma dai in aka ce in aka sa din sunan dai sunan ubangiji ne babu laifi daga cikin yaran Hamad al-Ansari babban malamin hadisi wanda ya rayu a kusan Madina ya da da sun sa Abdul Awwal da ba da suna cewa malamin sun hana gaskiya eh tunda galibi ba za mu iya cewa Abdul Awwal wal Akhir ba ko za mu iya faɗa galibi abu zai Abdul Awwal al Akhir misali za ka ga wannan zai bada wahalan faɗa to amma dai idan mutum ya faɗa saboda yana ganin cewa shi ya tabbata a wajen su wannan wani babu laifi a ce abdul awwal wasu daga cikin malamai sun faɗa haka idan muka zo wannan mun faɗi babu na farko cewa duka sunayen ubangiji sunaye ne asma'u jamalin wajanan sunaye ne na masu kyawu ko masu kasaita masu kyawu masu kasaita duk sunan da babu kasaita a ciki to ba sunan Allah bane duk sunan da babu yabo a ciki ba sunan Allah bane duk sunan da babu girma a ciki to ba sunan Allah bane wannan in ka dauka wannan ka'idan insha Allah ku za mu je sauran ka'idojin gaba wanda da wannan za mu za mu ciki hada wasu sunaye da za mu ga su baye suna sanya ma Allah ta'ala wanda duk ba sunaye sa bane gaskiya to sunaye kawai mutum ya shata wuri ya ce sunan ubangiji kadimu ko al-mawjud ko al-wujud duk wannan ba ba sunan Allah bane wannan insha Allah ta'ala ta abinda muka da Allah ya ba mu lada abinda muka kusanta Allah ya taimana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh